إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة مرجعها إلى النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da arzikin sake halara wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu a cikin littafin kitabu tauhidi alladhi huwa haqqullahi ala al-abid littafin labar imam ahli sunnati wal jamaa الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي ورحمه الله تعالى رحمة واسعة karatun da muka saba gabatar da shi a wannan masallaci na tunawa da malamin mu na da'awa malamin mu na sunna da Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare Allah ta'ala ya ji kansa da rahama masallacin da yake nan bakin tashar gari a nan cikin garin Azare karamar hukumar Katagun jihar Bauchi yau muna almuru na biyu kenan ga wata Rabiul Awwal shekarar hijira alif da dari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya dace da biyar ga watan satumba watan tara miladiya shekara dubu biyu da ashirin da hudu insha allahu ta'ala za mu tashi a ci gaba da sabon babi babu mina shirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima bi raf'il bala'i aw daf'ihi wannan babi ya zo ne dage mana bayani malam ya ce mina shirki yana daga shirka luksul halka sanya huru walkhaiti da zare wa nahwihima da makamantansu bi raf'il bala'i don ɗauke wata masifa da ta riga ta sauka au daf'ihi ko kuma tunkuɗe ta ana tsoron faruwarta wannan babi kun ji malam yace mina shirki yana daga shirka alhalqa yana nufin guru ko daga duk wani abu mustadir duk wani abu da yake da da'ira wanda ake sanya shi a hannu tsintsiyar hannu ko a dantse ko a wuya ko a kugu ko a kori ko a yatsa sawa'un na fata ne ko na roba ne ko na karfe ne ko na tagulla ne ko na silba ne ko na jalma ne ko na komene ne da irin wannan nufin ko dai ɗauke bala'i ko kuma tunkuda masifa ɗaukewa bayan ta auku tunkudewa ana tsoron kada ta auku sai mutum ya sanya wannan wato ƙawainiya a hannunsa ko a wuyansa ko a kunkuminsa ko a kafansa ko ya sanya wa yaronsa lirafin bala'i domin ya ɗauke cuta da ta sauka domin ya kawar da cuta da ta sauka tumala ya ce mina shirki yana daga shirka alkhaitu kuma shine zare asalin alkhaitu zare amma irin zaren da ake nufi a nan shine zare irin wadda ake danganta masa kawar da cuta ko jan amfani wadda ake tuka shi har ma a yi masa wani kulli-kulli akan sa a wuya akan sa a kogo musamman yara malam ya ce yana daga shirka ɗaura goro ko kuma ɗaura zare idan da nufin ado ne da hukuncinsa daban inda nufin ado ya sa a warwaro a hannunsa yana nufin ado ko ya sa wata roba a hannunsa yana nufin ado to wannan daban shi ma in namiji ne za a ce masa ai namiji baya ado da awarwaro kayan mata to amma ba a wannan babin yake na shirka ba tunda bai rataye amfani ko cuta daga akan wannan abu ba amma wanda ya rataye amfanarwa ko kuma ya rataya tun kuɗa cutarwa akan wannan abin da ya lankaya ko ya ɗaura to shi fa wannan ya fada cikin shirka yin hakan yana daga shirka jama'a an gani don haka yana daga abin da malam ya gaya mana a karatunmu da ya gabata cewa duk abin da zai zo nan gaba a wannan littafin fassarar tauhidi naka yana daga fassarar tauhidi ba za ka zama cikakken mai tauhidi ba za ka zama mai aiki da kalmar shahada la ilaha illallah da wannan kalma ba face har sai idan ya zama bakarata ya zuciyarka da tsammanin amfani tattare da wani daskararren abu ba ko tsammanin tunkuda cuta tattare da wani daskararren abu ba wanda ba shi da ikon ya samar da wannan amfanin ba shi da ikon ya kawar da wannan cutar wallahi imanin mutum ba zai zama imani ba har sai ya zama ya gamsu cewa babu mai amfanarwa sai Allah babu mai cutarwa ko tunkuda cutarwa sai Allah subhanahu duk wanda yake da sauran tsammanin akwai wani abu da zai cutar da shi koma bayan Allah ko akwai wani abu da zai hana shi cutuwa koma bayan Allah ko ya masa amfani ko ya ja masa amfani koma bayan Allah to wannan ya fada cikin babban hasari shi sama ya ce mina shirki yana daga shirka ga Allah ake komawa duk wanda yake tsammanin amfani ya roki Allah duk wanda yake tsoron wata cuta ko musiba to ya nemi tsarin a wajen Allah a wajen Allah ake neman tsari a wajen Allah ake neman doki a wajen Allah ake neman ceto subhanahu wa ta'ala da haka mana yace bi da shirki lubsul halqa yana daga shirka wato sanya a wato abinan guru wal da zare wani hauyi ma da makamancinsu kamar wato irinsu daga kamar irinsu laya da kuma abin da ake sawa a aljihu lirafin bala'i domin wato ɗauke wata masifa a wutar fili ko kuma tunkude ko tunkude wata masifa wa ƙaunihi babin ya hada da faɗin Allah maɗaukakin sarki قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وبنجي تعالى يتي قل كتير يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كتير أفرأيتم ما تدعون من دون الله كبان الأبار كبان الأبار أبن دفكي كرا كما باين الله ندواتو كنا همكا كنا وليي دشيني وأن باسا جين كرا matattu da sun riga sun mutu sun rasu Allah ce ce da su ku bani labari mata da rura mai dunillah waɗanda kuke kira kuma bayan Allah in arada ni Allah bi dhurri idan Allah ya rufe ni shin idan Allah ya rufe ni da wata cuta ko wata musiba hal kunna kashifatu dhurrihi shin su din za su iya yaye cutar da Allah ya nufa ka tambaye su ku bani labari abubuwan da kuke bauta wanda ba Allah ba idan Allah ya riga da ya tsara ya tsara man cewa cuta za ta same ni masifa za ta same ni lokaci kaza rana kaza a wuri kaza idan Allah ya tsara mini wannan shin ababen da kuke kira waɗanda ba Allah ɗin ba hal kunna kashi fatu durrihi waɗannan abubuwan shin masu yaye cutar da Allah ya dora masu hana faruwar cutar da Allah ya ga damar faruwar ta ce au arada ni bi rahmatin ko kuwa ka tambaye su idan Allah ya nufe ni da jin kai idan Allah ya nufe ni da wata baiwa da wata ni'ima idan Allah ya nufe ni da wata alfarma hal kunna mumsikatu rahmati shin waɗannan ababen da kuke bautawa za su rike wannan baiwar kar ta same ku za su rike wannan alfarmar kar a yi dani a tambaye su amsa shine ba za su iya ba za su iya tare cutar wanda Allah ya hukunta ba ba za su iya tsare amfanin da Allah ya rubuta ba wannan shi ne amsa ka tambaye su kaga wannan tambaya ce ta ta'ajizi tambaya ce ta gajiyarwa e domin amsar lalle ba su da wata amsa sai wannan shin waɗanda ake bauta wadda ba Allah ba idan Allah ya nufi ya nufi wata masifa ta faru za su iya hana faruwata hatta masu kiran nasu amsa su shine ba za su iya ba idan Allah ya nufi wani amfani ya sauka wani alheri ya sauka shin za su iya hana faruwar wani alheri su ma amsa su shine ba za su iya ba to amma irin wannan amsa wadda aka tambaye shi idan ya fahimci amsa tambaya ce ta yar kure to faɗa yake eh in aradani Allahu bi dhurrin hal kunna kashifat dhurrihi aw aradani bi rahmatin hal kunna mumsikatu rahmatihi idan an karanta musu irin wannan sai ga mutum ya tada runto ya tada bala'i sai ta da bala'i ce shi bai yarda ba shi wannan ai ya rena shi an zagi Allah sa kenan wannan shi bai ban ya bada amsa sai ya bada amsa saboda ya san tambaya ce mai gajiyarwa amsar da bai tambayar da wanda ake tambayar ba su da sabani akan amsa idan haka ne kul ka ce hasbi Allah to ni Allah ya fi samu eh Allah shine maishina Allah shine maishina ya fi samu ba sai nayi dogaro da guru ba ba sai nayi dogaro da laya ba ba sai na dogara da daga ba ba sai na dogara da wani kulle-kulle ba ko da wani tofa-tofa na surkulle ba ba sai na dogara da waɗansu kuma bayan Allah ba hasbi Allah Allah ya isar min shi kadai alaihi ya tawakkalul mutawakkilun kuma masu duk dogaro to ga Allah suke dogara Allah shine abin dogaran dukkan masu dogara duk wani mumini ga Allah yake dogara da haka ba ka jin tsoron wani dodo ko ka ji tsoron haka kawai wani koka ko ka ji tsoron wani wato dan tsubbo ko ka ji tsoron layar wani ko gurin wani ko kafan wani da ya rataya ko wani waye kan wani ka dogara ga Allah kar ka zan mai fargaba mai razana mai tsoron wai kar a sa maka hannu kar a sa maka hannu kar a bata maka hidima kar a kashe maka kasuwa kar a kashe maka farin jini wane ne wanda zai sa maka hannun ya kashe maka farjin idan ka yarda da cewa Allah shi ne ya maka kuma shi zai ci gaba da maka kuma shi ne mamallakin komai da kowa waye zai shiga cikin sarautar Allah ya yi ruwa ya yi tsaki ya canza abin da Allah ya yi idan abin da baka so ya same ka karka ce wane ne ya sa maka hannu an sa maka ido mayu ne dama tun da ka samu wannan makamu ko tun da shagon ka ya haɓaka ko tun da kasuwar nan ta karɓo ko tun da aka kana da farin jini tun da kake da kwastomomi to tun daga nan dama ka fara wasu mafarka mafarkai su daga lokacin ka fara kuruta ka fara samun matsaloli abubuwan ka zo koma baya ko tun da ka auri wannan mata ko tun da ka tun da kaza tun da kaza tun da kaza bai taso ba ba dai ya riga ya faru ba to Allah ya tsara zai faru wani baya shiga cikin sarautar Allah ko mutum ya amfanar da kai to sanadi ya zama amma Allah shi ya amfanar da kai ko ka samu biyan bukatar ka ta hanyar dan adam to dan adam ya zama sila ya zama sanadi amma wannan amfanin wallahi rabanka ne rabanka ne bahaushe ce rabon kwado baya hawa sama Allah ya riga ya rubuta maka to wannan wadda ka samu ta hanyarsa Allah ne ya aiko shi Allah madaukakin sarki ne ya aiko shi kuma shi ma ba shi da iko yadda Allah ya kaddara din nan sai ya maka to haka ne to karka yi tsammanin amfani daga wani abu ba Allah ba amma wasu suna da wani kuskure sai mutum kaga ya yi ta fafutukar neman aiki tun karatu ya yi ta karatunsa ya yi ta faɗi tashi ya ci jarrabawa sannan ya zo shi ya je nysc ya dawo ya je ya samu aiki ya samu aiki a hankali bayan ya samu aiki ya samu promotion shikenan sai aka bashi wata babbar kujera daga nan kuma sai a fara cewa to kaga irin wannan abun kaga girma ya fara samun ka yanzu za a fara sa maka ido yanzu mayu miyagu za su fara sa maka ido da haka ka tashi ka tsaya kar ka zauna haka ya kamata ka nemo wancin ido wancin jiki ka nemi maganin farin jini kar ka zauna haka wani ma za ka samu abin tausayi iyaye wata ce anya ubana ba a zama haka kuna zaune cikin arna da musulmi da mugu da mutumin kirki kowa da akwai kuna tare da su habujan nan ba a zama haka ubana ka tashi ka tsaya cikin ko ta tsohuwa wata kakarsa ko wani mugun aboki ko dangin matarsa to shawara muka zo mu baka kaga irin wannan kujera ba a zama haka ko kasuwarsa ta haɓaka shago ya yi kyau kasuwa ta yi kyau mal abubuwa sun karbu sai a zo da wayanan shawarar to kaga kasuwar nan akwai mahasada kaga allajuwa ne ido ne ya karya shi kaga allajuwa ne baki ne ya karya shi kaga allajuwa ne da suka sashi a gaba shine sanadin mutuwarsa tafiyar kenan kai ma kuma ba za a barka ba da haka ka tashi ka tsaya wai ana gaya ma gaskiya wai ana baka shawara ta kwarai daga nan sai a ce maka akwai wani wane ne wane ne a waje kaza sai a fara ɗiban ka cikin lunguna cikin karage cikin saura shi kenan wasu kuma idan suna son damfara da yaudara sai je su samu wani guri inda mahaluci baya rayuwa duk mai son rayuwa ta kwarai ta gari ba zai zauna irin wannan wurin ba sai a ji a zauna wasu kuma idan ka je inuwarsu ka ga yadda suke inda kana da hankali ba za ka nemi taimako a wajensu ba ba za ka nemi taimako a wajensu ba idan wani yana iya shiga cikin sarautar Allah ya ɗauko wani abu ya taimake ka da shi ma to irin wannan dai ya kamata ka fahimci cewa ba zai samu lasisin shiga ba amma sai kaga an je wajen irinsa an faɗi kuma ana Allah gafarta boka an faɗi ana faɗan matsaloli irin yadda yan drama suke yin nan galibi ba karya ba ne yana faruwa ne wani ƙazani daga jaja da shi kai kuma ka zo ka da kyakkyawar riga da jib bakar mota mana ga kuɗi shi kuma kana ganinsa ba sallah ya iya ba ba karatu ya iya ba ba tsafta ya iya ba ba mutunci yake da shi a wajen mutanen kirki ba haka kawai kaje ka same shi kaje ka fada babbar rigar ka fara tas malam kaje kana gobo kana sujjada wanda bai mallaka ba ba yi da shi ba yi da shi ƙarya ne bai mallaka ba to amma in yi wani zane a ƙasa yayi wani abu yayi wani abu in yi maka rufa'i da ya haka ya bada maka wani hayaki ya nuna maka wani koko sai ka kawai ai ga ofis ɗinka na kan kujera ka kanan kana juyawa kana haka kana juyawa illa ya gama da kai la ya gama da kai malam haka zai karbi kuɗaɗe malam a wajenka to duk wanda yake tsammanin cewa ta irin wannan hanyar zai samu amfani ya bata da kafin ka zo ofis din shi ya kawo ka da karatun da kai da duk abin da kai da fafutukar da kai har ka samu aikin har ka samu promotion din yana ina sai yanzu ne tukunna aikinsa zai taso za a taya Allah Allah da ya kawo ka wannan gabar shine yanzu ya gaza kake neman wani ya zo ya karasa da kai ba daidai bane ba bata ce a nesance ta bata ce Ƙul hasbi Allah, hasbi Allah, Allah ya isan mun, Allah na riƙa, Allah ya isan mun, alaihi ya tawakkalul mutawakkilun, duk masu dogaro gare shi suke dogara, kai ma ka dogara gare shi, subhanahu wa ta'ala tsarkakakken sarki maɗaukaki. An gane ko? Da haka, Malam ya kawo mana wannan ayar domin ya ankarar da mu, cewa ba wani wadda za a kira koma bayan Allah ya iya shiga cikin kasafinka ya ruwa ya tsaki a cikin hurumin Allah babu wadda yake da wannan ikon ko ya ja maka amfani ko ya cunkuɗe maka cuta in kaga amfanin ya same ka daga Allah in kaga cutar ta same ka ko ka abin da kake tsoron bai same ka ba to daga Allah ne to wannan irin wannan belief din yarda da samun amfani daga wani ba Allah ba ko yarda da wato neman tunkuɗa cuta ta hanyar wani ba Allah ba irin wannan yardar to haka yake samun duk wani wadda yake fama da jahilci ko kuma wadda yake cikin kafirci da shirka amma wadda yake da imani da ilimi baya samun kansa haka annabi hudu alaihi salatu wassalam a lokacin da ya yi wa al'ummarsa wa'azi ya musu wa'azi ya musu wa'azi sai suka ce da shi inna ƙulu illa a tara ka ba'adu alihatina bisu suka ce mu ba abin da za mu ce dangane da wannan al'amarin naka hudu illa a tara ka ba'adu alihatina bisu face wasu cikin allolinmu ne ka ɓata musu rai ka ɓata musu rai yanzu ka zo ka zama abin da ka zama kake ta yawon wa'azi yanzu suna ganin yawon wa'azin ma cuta ce kamar irin taɓin irin taɓin kan nan ne ya same shi yake ta bi anguwa anguwa gari gari yana ku zo ku ba Allah ɗaya ku zo ku ba Allah ɗaya sai suke ganin kawai ya zautu ne ya zama shashau shashau suka ce ba abin da za mu ce a kanka kai ka ja wa kanka kake taɓa allolinmu gashi nan yanzu sun jefa ka cikin halin kakanuka yi kana ta bi gari gari lungu-lungu sako-sako kana ta sumbatu annabi hudu ya ce inni ushhidullah ya ce ni ya ce ina shaidar da Allah Allah ya mun shaida washhadu kuma ku zama shaidu anni bari'un mimma tushrikuna ni ba ni ba abin da kuke hada Allah da shi wannan abin da kuke shirka Allah ya mun shaida kuma ku zama shaidu ba ni ba shirkan bari'un mimma tushrikuna min dunihi kuma bayan Allah ba ni ba shi fakiduni jami'an thumma la tunzirun yace kuma ku je ku kulla mun duk wani makirci da za ku kulla ku yi min tarin tarime ku yi haɗin kan ku yi gangan ku yi zanga-zangar kulla min makirci jami'an gaba ɗayanku sun mala tun ziruna ya ce wadda ya saurara mun ma ya ma'ana kar ku saurara kar ku fasa wa ka fasa haka ya ƙalubalance su inni tawakkaltu ala Allah yace na dogara ga Allah rabbi wa rabbikum shine ubangiji na kuma shine ubangijinku ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatihi babu wata mai ba wani abu mai motsi a ban kasa face Allah ne yake rike da makwarfadarsa face Allah ne yake rike da dukkan tasarrufinsa ma min dabbatin ba wani abu mai motsi a ban kasa a dabba kullu ma ya dubbo ala wajahin ardi duk abin da yake murginawa da kafa ne ko da ciki kafa biyu ko hudu ko sama da haka sunansa dabba ko mutum ko dabba ko dan adam ko aljan ba wani mai murginawa a ban kasa illa huwa akhidun bi nasiyatihi face Allah ne yake rike da dukkan lamuransa yace inna rabbi ala siratin mustaqim lalle ubangiji na shi ke kan tafarki wanda yake miƙaƙƙe to kun ga yadda wato annabin Allah ya jajirce wannan wa'azin nasa da wannan fadakarwar su masu su waɗancan waɗanda suka suka yarda suka yaudari kawunansu da waɗansu alloli ba Allah ba to sai suna tsorace masa allolinsu kuma haka ne har gobe duk wanda ya dada dodanni ko ya dada waɗansu waliyai na ƙarya ko su shehinai na ɗaɗɗu ko ya yadda da waɗansu gumaka waɗansu abubuwan da ya rike su a matsayin alloli to ya fi tsoron ya fi fargaba su fiye da Allah fiye da yadda yake tsoron Allah fiye da yadda yake fargabar Allah gani yake idan ka takale su ba za ka kwamba gani yake in ka takale su ba za ka kwamba to amma alhamdulillah da Allah madaukakin sarki ya kawo yaduwar sunna a ƙasar nan wannan littafin aka yi ta karanta shi majalisi majalisi masallaci masallaci gari gari anguwa anguwa yanzu an zo an gano gari ya waye rana ta haska an ga kowa kowa ya ga kowa an zo an gane an yi ta an yi ta cutar da mutane da irin wannan barazana ta ƙarya da haka malaman sunna suka yi ta wa'azi suka yi ta wa'azi suka ƙaryata waliyan ƙarya suka ƙaryata shahinan ƙarya suka yi kaca-kacawa dodannin ƙarya da dukkan waɗanda ake rataye da su rataya da su kuma mutane suka gane kuma ba abin da ya samu malaman sunna sai alheri eh ba abin da ya samu malaman sunna sai alheri so irin wannan tunani na jahiliya ko na kafirci ko na shirka idan ya samu mutum ya taɓe daga hanya to za ka samu waɗanda ba su samu karatu ba har yanzu suna fama da irin wannan camfe-camfe a camfa rana a canfa guri a canfa guri a canfa lokaci a canfa wata a canfa kaza a canfa kaza canfi iri-iri waɗanda ba su samu karatu ba har yanzu suna da wannan fargabar a ransu ta canfi duk yana daga ciki ka tsammanci cewa wani lokaci saboda kawai wannan lokacin sai cuta ta same ka ko saboda wata rana ka aikata wani abu sai cuta ta same ka ko saboda ka gama kaho ko kun gamu da kuturu kawai shi kenan sai abubuwan ka ta barbare saboda kaza sai kaza ya faru ba wanda yake mallakar al'amura alheri ko sharri sai Allah subhanahu wataala shi yake gudanar da su da ikonsa madaukakin sarki don haka ba ƙaramin zunubi ba ne mutum ya rataye zuciyarsa da wani allah maɗaukacin sarki mala ya kawo cikin hashiya daga ƙoratul wayon ya ce fa'iza kana alihatu homullati ya da'una mai dunin lahi la ƙudurata laha ala kashfi zurrin aradahullahu bi abdihi idan allolinsu da suke kira koma bayan Allah ba su da ikon yaye musu wata cuta da Allah ya ga dama saukarta gare su ga bawansa au imsaka rahmatin anzalaha ala abdihi au imsaki rahmatin anzalaha ala abdihi ko kuma sau ko kuma tsare wata baiwa ko alfarma da Allah ya saukar ga bawansa فيلزمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده to wannan ya zama dole in dai sun yadda ababen bautar tasu in dai ababen bautar su ba za su iya yaye cuta ba da Allah ya nufa ba za su iya jawo amfani ba da Allah ya nufa fa yalzamuhum bizalika to wannan zai zamo musu tilas an yakuna Allah ta'ala huwa ma'buduhum wahdahu ya zama Allah madaukakin sarki shine abun bautar su shi kadai luzuman la mahida lahum anhu wato tilastuwar da ba za su iya kauce mata ba sai dai kuma taurin kai in dai allolin ba za su iya tunkuda amfani ba ba za su iya jawo amfani ba to mai amfanin su a nan duniya ba za su iya amfanar ka ba ta hanyar kawo maka bukatar ka ko ta hanyar tunkuɗe maka abin da zai cuce ka balle a gobe kiyama to don Allah mai amfani abinda annabi Ibrahim ya ce da babansa ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a baba me yasa kake bautawa abinda baya ji baya gani ba zai amfanar da kai komai ba la a duniya wala a kiyama kaga wannan tambaya ce ta gajiyarwa tunda baban ya san tabbas gunkin tabbas gunkin nan baya ji ya san tabbas gunkin nan baya gani ya san kuma tabbas gunkin nan ba zai masa amfanin komai ba a nan duniya ko gobe kiyama yana nan ma a wajen kurar jikinsa ma sai an kade masa kaga wannan ita ce tambayar gajiyarwa to kaga annabi Ibrahim anan bai dauka baban nasa bai dauka da sauki ba da aka masa tambayoyin nan inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahmani fatakuna li shaytani waliya da ya kira shi da lafuzza masu kyau amma sai ya daure shi da tambayoyi da bashi da amsar su amsar annabi ibrahim ne ita ce amsar baban yi cewa waɗannan abubuwan ba su da amfani ya gano cewa ba su da shi an tsile shi wanda aka tsile kan me yake yi fada aragibun anta al'alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjubannaka wa hajurni maliya kai ibrahim ni za ka yi waka ni abu ni sa'anka ne allolin nawa ba su maka ba to abin da bai maka ba abin da bai maka ba nawa to ka ja ka bani wuri ka tafi ka je ka kama gabanka sai ya hau bambam me ya kawo fada to tambaya ce ta gajiyarwa babu amsa amsar iri ɗaya ce da ta annabi ibrahim ɗin ya santa amsa to wannan gadon ne ba har yanzu burbushinsa yake nan a cikin al'ummar musulmi sun riki waɗansu ababen da ba za su yi musu amfani ba yanzu masu kiran shehinan da sun riga sun rasu suna rataye hotunansu yanzu rataye hotunan nan da ake na shehinai a wuya wannan hoton da ake ratayawa ko a manna a mota na takara to na me a tsammaninka na me me amfanin hoton ka gani da haka baya rasa nasaba da wannan karatun da muke rataye-rataye ne neman tabarriki ne neman amfani ne neman amfani ne wata tsohuwa ma aka ce da hoton ya dame ta amanna haka kullum ta zaucewa ya ta ganshi kullum ta zaucewa aka ya ta ganshi kuma aka yi zaɓe aka gama ba a yage hoto ba hoto dai ba a daina ta ce an yi wannan kan tun da bai ci ba a cire ma to ta ga cikin hoton shugabannin ba a manna da shi ba ta ce tun da bai ci ba a cire mana bisa ɗauka kawai hoto kaga idan ba takara ba to hoton ne mai kuma me yasa a kira ta ya sha wuya tuda ba suna cewa gausi ba gaus shine wadda ake neman ɗokinsa lokacin damuwa wadda ake neman gudumawarsa lokacin masifa shine gaus da haka idan an rataya shi da ɗan allo a jiki aka manna hotonsa aka yi lamune shi aka rataya shi kenan kana tafiya da tsarinka kana tafiya da tsarinka to yanzu wannan hoton idan ka tambayi mai shi ka ce shin zai iya amfanar da kai wani abu yanzu duk girman kan nan a ce akwai wani mabiyinsa daga cikin manya-manyan manya-manyan ma'aikatan gwamnati ka ce ka gaya masa a hoton kan nan da Allah ya je roƙa maka alfarma a ɗauke ka aiki a wajen muridinsa daraktawa ne a wajen muridinsa famsakwa ne kwamishinawa ne muridinsa ya je ya roƙo maka zai yiwu zai yiwu ba zai yiwu ba wata masifa za ta same ka ka gaya wannan hoton ka ce to a kara makan lahu gafa abin nan yana tunkarowa da alama fa zaben nan za a faɗi da aka aje a shiga mana wajen ƙirgen nan a yi ruwa a yi tsaki ya san kana yi ma? ab an shuka dusa to wannan shi ne abin da kowa yake iya fahimtar zancen gaskiya shi ne ba zai amfana da kai ba zai cutar da kai ba ba zai tare maka cuta ba zai kawo maka amfani ba to mai haɗin ka da shi iya fa amfaninsa lokacin da yake numfashi yake raye idan shi malamin ne iya amfaninsa ya baka ilimi iya amfaninsa kenan ya baka ilimi yanzu mu da muke zama muke yin karatu iya damar kenan iya amfanin kenan shine ka bayar da gwargwadon abin da Allah ya sanar da kai amma fa idan ka faɗi ka mutu to ka zama gawa za a ɗauka ne a je a toni rami a saka abin ne shi kenan ƙiyamar ka ta tashi sai a dawo zuwa ga abin da ka yi a baya na kasusuwa da bidiyo a rika kuma ci gaba da amfana amma kai kan an riga a duniyance kan an gama da kai wannan shi ne zancen gaskiya amma zancen a ci gaba da cewa za ka ci gaba da ruwa da tsaki yadda sanda kake rayen ma me ikonka karatu da karantarwa bayan wannan baka da sauran iko ko a gwamnati balle a sarautar Allah ko a gwamnati balle a sarautar Allah ba ka da ta cewa to kuma sai bayan ka faɗi ka mutu ne sannan ka iya ruwa da tsaki ba abin da za ka yi daga waɗannan rataye-ratayen duk waɗanda suke yin su idan da za a tambaye su amsar iri ɗaya ce da tamura tasu cewa ba za su iya amfanarwa ba ba kuma za su iya tunkuda cuta ba malam ya ce wa zakara ta'ala misla hada su'al an khalilihi ibrahima liman hajjahu fillahi ta'ala Allah madaukakin sarki ya ambaci irin wannan tambaya daga badadinsa annabi ibrahim da yayi wa wannan wanda ya masa runto game da Allah faqala yace ana uhyi wa umitu shi ma wannan mai rintan ya ce yau aini ma ina rayawa ina kashewa kala ibrahim sai annabi ibrahim ya ce fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al mashriqi fa'ti biha min al maghribi to naji kana rayawa kana kashewa a irin naka a irin taka fahimtar da irin naka runton da irin naka dabarar da wayon to mun ji wannan mun ji to ga wani abu shi ma ka mana shi ko ba ka ba ai duwan ɗansu dabaru inda da nasa zai zo ya yi a ina inda da nasa zai zo ya yi to zai cuce ku ku ba shi na ku yi eh ku ba shi na ku duk wanda zai zo da wani wayansa da lokacin muna yara muna zuwa kasuwa muna kallon 'yan siddabar 'yan tsibbu masu wasa da buri masu wasa da kura da masu sayar da magani waɗanda suke suke suke suke tsafi muna gani mala kana kallo a ɗauki gwangwani a cika shi da ƙasa a yi haka a yi haka a zagaya shi a zagaya shi in aka bude sai ga kosai kosai da buɗi a cikin wani ba don mun ga wannan abu ko kuma ya ce duk wanda aka kansa yana hayaki maye sai kai ta ganin ɗaɗɗaya kansa yana hayaki kansa yana hayaki ko ya kira wani almajiri ya rufa masa wani bargo ya yi siddabaru ya siddabaru wallahi yana daga bargon sai ga ɗan akuya ɓe duk mun ga wannan abu a kan idon a kasuwa wannan iskancin to sai mutum ya zo da nasa siddabarin to irin wannan da mahukunta a lokacin sun tashi sun tsaya sai a tsare mutum sai a bashi yayi wani ba wanda ya zo da shi ba in gwangwanin kosai ne aka ya ajiye nasa sarki ya sa shi a gaba ko ciyaman ko kantoma ce zo zauna ba kosai kake a gwangwani da ƙasa ya sa ma sun je ci gwangwanin madara da ƙasa ya ce ba shi yi mun kosai ɗan ubanka yi mun kosai wala bai sai yi ba ba haka aka ce wani ya zo yana sayar da magani ba a garuruwanmu yake bi yana sayar da magani wai shi yana gano mai wai in ya sa wa mutum magani a ko ya kurkura ne ko mene ne shi kenan kawai in maye ne ko in mai ya ce kawai zai fara burburwa shi kenan da haka za a gane maye sai zai ta da hankalin mutane na kashe tsofi eh ya je gabanmu a wajen shari'a suka ce to a bashi ya sha shi ma yana so yana roƙon alfarma a bashi yanzu ya gwada wannan abun a nan a tabbatar da cewa gaskiya ce to ai kotu ba wurin magani ba ne ai kotu ba wurin magani ba ne kotu wajen shari'a ne ni yanzu in na barka kayi magani a nan ni ina da wani recommendation ne akan cewa wannan abun magani ne a to amma kawo abin kai a baka ciwon nan zan iya ka kurkura kai ma in baka zama mayan ba ƙarya ce sai mutum ya haɗo wani abu sai ya zo kawai shi kenan da shi ma in an sa shi a kwana shi ma abin da zai faru da shi kenan ƙarya ce da haka yawanci masu harkar su dabaru da tsubbu da tsafi da tarkatansu ne suke iya yi idan za a canza musu tsari ba za su iya yi ba da haka shi wannan da annabi ibrahim da yake wa annabi ibrahim runto shi ma allah ne yana rayawa yana kashewa annabi ibrahim bai tsaya sun yi ta runto akan rayawa da kashewa ba bai tsaya sun yi ta argument akan rayawa da kashewa ba sai ya ajiye wannan chapter sai ya dauko wata wacce bai san da ita ba sai ce fa inna Allah ya ji bi shamsi min al-mashriqi to shi dai Allah na yana zuwa da rana ta gabar fa atbiha min al-maghribi kai yanzu ka zo mana da ita ta yamma sai mu yadda kai Allah ne kaga bai taba tsammanin cewa za a bullo masa da yazo da wannan ba rayawa da kashewa mai waya ya gama shiryawa inda za a ce to gwada mana mu gani raya ka kashe ya gama shirya ya zai sai aka bullo ta wani waje Allah ya ce fa buhital ladhi kafara kafirin banza sai ya rude sai ya fara fada sai ba haka muka yi da kai to ni ba na son redin wayo to mu bari ga maka mu kaza kaza kaza sai ya fara hayaniya Allah galibi yan damfaran nan haka kuma har waɗanda har waɗanda aka ɗauke su ta fiskar addini aka ɗauki gaskiya aka ba su aka ɗauki imani aka tattara aka ba su wallahi wasa suke da imanin mutane wallahi ‘yan damfara ne idan an canza alƙibla su ba kowa ba ne ba wallahi ahli suna tuni zuciya ta riga ta buɗe ido ya riga ya buɗe an riga an samu kyakkyawan tunani na alkur'ani da sunna dama nesa aka yi da su asalin abin da ya fara bullo mana irin wannan hanyar ce ta sufanci ta shigo mana amma da alkur'ani fiyo tacaccen alkur'ani ya zo mana fassara gangariya garau daga magabata Allah ya saka mana mu da alkhairi su malam abubakar mahmud gumi da almajiransu da suka biyo su baya irin su malam ja'far mahmud adam irin su malam albanin zaria irin su malam abubakar giro shak abubakar giro da su abin sauran malumanmu da allah ta'ala karɓi rayuwar su malam bawa mai shinkafa su malam samali idris da sauransu allah ta'ala gafarta musu musu rahama da wasu waɗanda ba za su irgu a wannan mahallin ba da waɗanda suka rasu da wadda suke raye irin mu a nan irin malam kabiru ahmad allah ta'ala ya ji kansa da rahama yadda aka yi ta gwagwarmaya cewa sai an gane kuma in kana kan gaskiya baka tsoron komai fassara ta gaskiya wacce aka samo ta daga magabata daga littattafan tafsiri amintattu karɓaɓɓu a duniya nan hadisai ma fassara ta gaskiya sharhin malamai na gaskiya waɗanda suka san hadisi tunda hadisan nan har an riga an musu aiki karɓaɓɓe an riga an karɓa yasashe an riga an yasar amma duk tafiyar da ba ta gaskiya ba ko ta ci hadisi ba ta yi ga sunan kuna ganin su a social media wallahi wani hadisin an gaya maka shi da hausa kai da kanka za ka ce kai zuki ta walliya kai da kanka ba hadisin ka sani ba baka san shi ba ba kai karatun da za ka gano shi ba amma Allah ana gaya maka aka ce maka wannan annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallama in dai ka saba jin numfashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen malamai zaka ce kai wannan malami baya kunyar ƙarya suna nan kuma mutum ya ya sha babban riga ya sha rawani ya diga kantaro irin waɗannan ƙarerayen yana ya dawo da wannan fa suke bautawa Allah da wannan suke addini mu kuma a sunna an riga an tace ƙarya kan an fidda ita ƙarya an fidda ita rauni an fidda shi inganci zalla shi kadai aka bari ake bauta Allah da shi kuma ya isa abin da ya inganta tsakanin sahih da hasan na hadisai abin da ya inganta aka karbe shi ya zama hujja ya isa ayi addini da shi musulmi baya bukatar karban hadisi mai rauni kafin ya bauta Allah amma sai ya zama ana babu hadisai waɗanda suke da daraja a wajen irin waɗannan mutane irin gurɓatattun hadisai gurɓatattun hadisai irin su wani hadisi wai wai wai ulama'u ummati ka an biya ibani isra'ila kaga malami ya takaka da rawaninsa yana cewa wannan wai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ulama'u ummati ka an biya ibani isra'ila wai malaman al'ummata wai kamar annabawan banu isra'ila suke wato wai darajar malamai a wannan al'ummar wai ɗaya take darajar annabawan banu isra'ila wai annabi ne faɗa ka wadda annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin da ya inganta mun sani cewa yayi la tufaddiluni ala yunus ibn matta kar ku rika fifita ni akan Yunus dan Matta kar ku rika fifita ni akan Annabi Yunus shi fa Annabi sallallahu alaihi wasallam da kowa ya sallama cewa shine fiyayyen halitta kowa ya sallama cewa shine zababbe fiye da kowa cikin halittun Allah amma idan zaka fifita shi ka ce fiyayyen halitta shugaban manzanni cikamakin annabawa amma karka ce annabi Muhammad ya fi annabi Yunusa to wannan kuma an zo gaba ta ta jayayyakin an zo gaba ta kabilanci kenan yanzu wannan ba magana girmama shi kake magana kushe annabi Yunusa kake saboda wannan dalilin yace to kar ku kuskura ku fifita ne akan Yunusa dan Matta amma a zo a ce kuma shi yace malaman al'ummata sun fi annabawan banu Isra'ila yanzu anan darajar malaman ake faɗa ko ƙaskancar da annabawan ake yi annabawan ne ake musu kudin goro cewa su farar hula ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa irin wannan maganar ba wacce za ta ƙaskantar da wani annabi cikin annabawan Allah آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله ba ma bambanta tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah so ba wani kaskantacce kuma kana da wannan ayar kuma ka zo ka ɗauki wancan hadisin ba ma tsakanin manzanni ba kake bambantawa a annabawa ma ai malamai ma kake kwatantawa da annabawa kake ba su matsayin annabawa kuma ka ce wai hadisi ne ingantacce je ka ga yadda malaman hadisi su kacakacar da wannan da wannan abinan wannan zancen amma har yanzu sai ka samu waɗanda aka aka yadda da su a matsayin malinta suna yawo da wannan a matsayin a matsayin hadisi suna yada shi don haka wato yada gurbatattun gurbatattun dalilai da kuma fassara alkur'ani da gurbatacciyar fahimta yana daga cikin abin da ya rikita fahimtar addini Allah ya kiyaye fa aqama Allah ta'ala al-hujjata 'ala al-mushrikeena sai Allah madaukakin sarki ya tsayarwa mushrikai hujja bima yubtilu shirkahum billahi da abinda zai bata shirkar su da Allah wa tasuyatahum ghayrahu bihi fil ibadati da kuma bata yadda suke daidaita shi da wasu da waninsa a cikin ibada bi darbil amsali wa ghairi zalika ta hanyar buga misalai da makamancin haka wa hadha fil qur'ani kaseerun wannan ko yana da yawa cikin alqur'ani yadda Allah madaukakin sarki ya ainihin wato tsayar da hujja wa mushrikai akan wannan wato shirka tasu ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah madaukaki ya ayyuhallazina amanu duriba matsalun fastami'u la ya ku mummunai an buga misali fastami'u lahu ku kasa kunne ku saurara wannan misali ku saurara wannan misali innal ladina tad'una min dunillah lalle waɗanda kuke bautawa kuke kiran su koma bayan Allah lan yakhluqu zubaban wala wajtama'u la Allah yace ba za su taba halittan kuda ba ba za su taɓa halittar daidai da ƙuda ba walawish ta ma'ulahu ko da kuwa sun yi taron dangi wajen halittar ƙuda ba za su iya ba ƙuda wannan ƙuda waɗanda kuke kira kuma bayan Allah wanda ba Allah ba ba za su taɓa lan ba za su taɓa iya halittar daidai da ƙuda ba walawish ta ma'ulahu kuma ko da sun taru akan su yi hakan wa in yaslubuhum az-zubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu kuma kudan inda ma zai wafce musu wani abu la yastanqidhuhu minhu ba za su iya kwato wannan abu daga kuda ba duk kuda ya wafce wani abu ya fura fur ba wanda zai iya ba wanda zai iya yoma waɗanda ma ake allantar da su kirim suna zaune wai makaminsa ma ya wuce ba kusan kudan da gudu to inda zai bi kudan ma da gudu ba zai iya kama shi ba kuma bai isa ya kira kudan ba eh bai isa ya kira kudan ba ba ku ganin wani bidiyo clip da wani zauna ana ana ana ana ana ce masa Allah ana hutu kuma ana masa hutu ana ce masa Allah hutu kuma ana ce masa Allah wani kuma yana a kunna maganin sauro ga kunna maganin sauro ba a kunna maganin sauro kuma ga Allah yana zaune a kunna masa maganin sauro kaga wannan misalin Allah ya tabbata yanzu ga sauro na yana cizon sa a kafa yana haka yana haka aka ga akwai matsala fa a kunna maganin sauro Allah ta'ala ya ce kuda da zai wabce musu wani abu la yastanqidhuhu minhu ba za su iya karbowa ba da'ufa talibu wal matlubu da mai nema da wadda ake nema duk sun raunana mai neman mai bautar wadda ake neman wadda ake bauta masa duk sun gaza daufa talibu wal matlubu wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki kuma yace masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya'a misalin waɗanda suka riki wasu waliyai ba Allah ba kamathalil ankabuti kamar misalin me yake da suna tautau ko tautau kamar misalin tautau ne ittakhadhat baita tautau da ya rike gida ya gina gidansa ayan san gidan tautau ko gashi nan ya gama saƙa ya gama saƙa ka duba wahalar da ya ci zai je tsakiya zai yi lub Allah ya ce wa inna auhanal buyuti labaitul ankabuti mafi raunin gidaje baya gidan tautau rauni da yatsa zaka nade shi da yatsa zaka nade shi bai tare rana ba bai tare ruwa ba kuma wai gida ne da haka ba gida ne na biyan bukata ba shi ma Allah ne ya jarrabe shi da haka ya zama gidansa ba yadda ya iya Allah ne ya jarrabe shi da hakan din ya zama gidansa amma ba gidan biyan bukata ba bai tare rana ba bai tare ruwa ba kuma yana nan haka ba kuma jimawa zai ba kuma da yasa zai ka katse shi to duk wanda ya rataya da wani ba Allah ba tamkar wannan tautau din ne da ya rataye da wannan zaren a matsayin gida laukanu ya alamun Allah ya ce inda sun sani Allah ya ce inna Allah ya alamun ma yad'una min dunihi min shay Allah yana sane da ababen da suke bautawa ba shi ba ko ma meye wa huwa al-azizul hakim kuma Allah shine mabuwayi mai tarin hikima Allah ya ce wa tilkal amsalu irin waɗannan misalsalu Allah ya ce nadribu halin nasi muna ta bugawa mutane wa ma ya'qiluha illa al'alimun amma ba masu fadaka su gane illa al'alimuna sai masana masana ne suke iya gane misalsalun da Allah yake yi wa qala kuma Allah ya ce walladhina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun waɗanda mushrikai suke kira koma bayan Allah la ya khulukuna shay'an ba sa iya halittar komai wahum yukhlaqun su ne ma aka ake halittar su su ne ma aka halicce su amwatun ghairu ahya Allah yace matattu ne ghairu ahya ba rayayyu bane wa ma yashuruna ayyana yub'athun basu san ma yaushe za a tashe su ba balle an san za su amfane ka ko ba za su amfane ka ba ba su sama shi za a tashe su ba malam sai ya ambaci hadisin abdullahi dan abbas da ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ihfazillaha ya fadka ka kiyaye allah sai allah ya kiyaye ka wato ka kiyaye dokokin allah ka tsare hakkokin allah kai ma sai allah ya tsare ka ya tsare maka bukatunka ihfazillaha tajidhu tujahaka ka kiyaye Allah zaka samu Allah a gabanka dukkan bukatunka zai shiga ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda ka san da Allah a lokacin da kake cikin walwala idan ka shiga matsi Allah zai san da kai ka san da Allah lokacin da kake walwala yana nufin mai na'am ka bi umarninsa kai masa da'a a cikin walwalarka in ta lafiya ce ka bauta masa in ta dukiya ce ka ciyar bisa umarninsa da kuma ladabtarwarsa subhanahu wa ta'ala in ta ilimi ce ka yi aiki da shi ka kuma bayar ka karantar bisa umarninsa tsarkakakken sarki da haka lokacin da kake cikin walwala kake da damar ka yi to ka san da Allah ma'ana ka san akwai umarnin Allah ka bi ya rifka fi shidda lokacin da kai kuma ka shiga cikin tsanani idan lafiya ce ta ƙare yanzu jinya in samartaka ce ta ƙare yanzu tsufa in lokaci ne ya wuce yanzu hidimomi in kuɗi ne sun ƙare yanzu talauci gashi nan dai ba ta yadda Allah baya kama bawansa to idan ka san Allah lokacin da kake da dama kake da walwala ya arifka fi shidda shi kuma lokacin da ka samu kanka tsanani Allah zai san da zamanka ya san da zamanka sani amma wani irin sani a nan sani na taimako sani na kawo ɗoki sani na agazawa to Allah maɗaukakin sarki zai taimake ka idan sa'alta fas'alillaha idan za ka tambaya ka tambayi Allah wa idan sta'anta fasta'in billahi idan za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah wa'alam kuma ka sani annal ummata law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in da al'umma duka za su haɗu don su cutar da kai da wani abu lam yaktubhu Allahu alayka kuma da Allah bai rubuta zai same ka ba lam yadurruka ba za su iya cutar da kai ba al'umma gaba ɗaya a haɗu ba mutum ɗaya ba su haɗu gaba ɗaya wai su ɗauki mataki a kanka su ɗora maka masifar da Allah bai rubuta ba ba za su iya ba walau ijtamahu ala an yanfahuka bi shay'in da kuma za su haɗu akan su amfanar da kai wani abu lam yaktubhu Allahu laka wanda Allah bai rubuta zaka amfana da shi ba lam yanfa'uka ba za su taba iya amfanar ka ba jaffati suhufu wa rufi'at al-aqlam annabi sallama yace jaffati suhufu fefofin da aka yi rubutu na kaddara sun bushe wa rufi'at al-aqlam alkalman da aka yi rubutun da su an dage ha fefa ta bushe me kenan ba abin da zai goge alkalami an dage me kenan ba abin da za a kara wa'amal lillahi bi shukri fil yaqin kai aiki saboda Allah da godiya a cikin yaqini wa'lam anna bis sabri ala ma takrahu khairan kaseeran ka sani kuma hakuri akan abin da baka so to yana kunshe da alheri mai yawa wa annan nasra ma'a sabri ka sani kuma du nasara tana tattare da hakuri wa annal faraja ma'al karbi kuma ka sani mafita duk mafita to tana tare da damuwa eh kwarai baka jin mafita sai damuwa ta biyo to in ka samu damuwa akwai mafita Allah ka ba mu mafita a damuwar mu wa anna ma'al usri yusran kuma ka sani cewa duk tsanani akwai sauki da zai biyo baya Allah ka kawo mana sauki bayan tsanani wannan zai zama karshen majalisin mu ne insha Allah ta'ala sai sati idan Allah ta'ala ya kai mu sai mu dora daga hadisin Imran ibn Husayn muna roƙon Allah subhanahu wataala ka tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da na yi kuskure ubangiji Allah ka gafarta mani وصل اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله بارك الله فيك وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اهتدى بهداه ومن اهتدى بهداه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wannan mai takardar ya rubuto cewa don Allah muna mika kokon bararmu inda dama a bayar da kuma wuri wa iyalanmu suna bukatar halartar zuwa wannan karatu to tunda ba tambaya ba ce ba kuma ba ƙarƙashin iko na bane ba, ne ba na karanta saboda waɗanda abin ya shafa su ji su kuma sani kuma nima ina tare da bukatar da ke cikin wannan takardar sai a duba a gani ga dai yadda wajen yake ya za a yi a ce mata za su iya halarta wannan kwamitin masallaci da duk waɗanda lamarin ya shafa su za su duba su ga yiwuwar hakan ɗin zai yiwu ɗin ko ba zai yiwu ba idan akwai damar zai yiwu ɗin to sai a yi sai dai in har ba zai yiwu ba mata sun nemi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sa musu karatu kuma sun yi ƙorafi kuma annabi tsira da amincin Allah sabata gare shi ya amsa musu saboda ƙorafinsu akan hanya yake wata dattijuwar arziki ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ma'aikin Allah kai kam annabin maza da mata ne ko annabin maza ya ce ke kuwa ni annabin maza ne har da mata ta ce to ka keɓe maza da karatu mu kuma kabar mu haka mu ma muna roƙon a sa mana wata rana da za a rika ba mu karatu sai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama ya keɓe musu rana kuma har an sa musu majalisi sannan annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a masallacin ma mata sukan zo a yi sallah da su har salloli biyar har salloli biyar sukan zo a yi sallah da su sukan yi itikafi a masallaci haka idan ta kama suna da wuri da zai yiwu su shaida alherin da muke shaidawa na karatuttuka da tambayoyi to wannan babu laifi in an yi haka to an rage an rage wa maza aiki da yawa kuwa amma idan ya zama ba yadda aka iya shi kenan amma lallai akwai tsananin bukata saboda galibi za ka samu a irin wannan lokacin in ba iyalan namu idan ba irin wannan wurin muka kawo su suka saurari karatun ba to yanzu dan ka ba wa mace ma cassette ko memory ko ka tura mata a waya ta saurara lokacin duk ba na irin wannan bane yanzu yanzu idda yan daɗin kowa duk sun kwace abubuwa yan labari na kuma galibi yanzu wayoyin da suke hannun matan nan in dai akwai facebook akwai wasa ba jiki to ai ka kaɗe har ganyen ai ka kaɗe saboda ba abin da yanzu shi kansa whatsapp ɗin ai whatsapp za ka iya cewa iya saƙonni ne idan an duba an mayar da abin da za a mayar an gama da shi to sai aka bullo da wani abu status shi kuma status ɗin nan baya karewa in ka gama da wani wannan sai ka shiga na wannan sai zama aikin kenan shi ma facebook cike yake da bidiyoyi na tiktok da aka ɗauko aka ta ɗorawa ‘yan tiktok sun mamaye facebook na haka bidiyos ne ga sunan ba su da iyaka in za ka zauna a facebook kana kallon bidiyo sai ka kai sallar asuba daga yanzu ba ka gama kallo ba to ina abubuwan sun ci rayukan mutane da yawa maza da mata namiji ma ya ci ransa balle mace to sai zama idan mace ce za ka ba ta karatun awa ɗaya wai ta kunna ta saurara za fa ta iya ɓata awa ɗaya nan tana kallon status ko tana kallon abinan bidiyo na tiktok amma fa ta saurara ta kasa kunne ta ji na awa ɗaya nan sai ta gabata da wannan lokacin to ka gwanda ka naɗe ta ka kai ta masallaci a dirisar kunyar mutum ba zai zauna a masallaci ya bude tiktok ba dole ya ji abin da ake in akwai 'yan mata ka naɗo su ka taho da su kuma an nan yi karatun sati ɗaya sati biyu ka ce kowa ɗauko littafinsa me aka yi eh me aka yi wancan sati da abu kaza da malam ya ce ka saboda idan an je karatun ma idan ba za ka dinga tsile ba to abin da zai faru shine duk yadda mata suka haɗu barin gaya maka mata da suna kaiwa gawa wallahi a makabarta ma sai sun yi biki kuma sai wata sai ta je makabarta da maganin mata da suna kaiwa gawa da haka a masallacin in dai za su hallara su haɗu to in Allah ya yarda za a iya karatun awa gudan nan ana cinikin maganin mata ana cinikin hoda ana cinikin kaza ana zancen kaza ana zancen kaza har wasu mata a wani majalisunmu na karatu har wasu mata suna complain cewa mata suna hana su jin karatu da haka za ta je da littafinta ta zauna amma har a tashi ba ta san me aka ce ba ka ji wata masifa kuma inna shayat inna nisaa shayatinun khuliqna lana wa na'udhu billahi min sharri shayatin don haka over to you waɗanda abin ya shafa ku duba wannan lambarin ku gani idan zai yiwu in ba zai yiwu ba sai a bada amsa kyakkyawa da kowa zai fahimta muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu daidai ya datar da mu da dukkan alkhairai na duniya da lahira muna roƙonsa madaukakin sarki ka gafarta mana ka gafarta iyayenmu marasa lafiyarmu Allah ta'ala ka ba su lafiya matattunmu Allah ka ji kansu da rahama ya ubangiji abin da yake ba mu tsoro ka amintar da mu daga gare shi ya Allah mana roƙonka dukkan firgici da tashin hankali Allah ka mana ƙarshen sa Allah kai mana kai mana maganin dukkan wahalhalu da tsadar rayuwa ya ubangiji Allah ka kawo mana sauki ya Allah ka sanya mu a cikin zukatan shugabanninmu zan masu tausayi masu adalci Allah ka ba su ikon aikata daidai ya ubangiji Allah ka canza musu tunaninsu daga gurbata zuwa ga alheri zuwa ga kyakkyawar manufa ya ubangiji Allah muna roƙonka kai mana afuwa ka yafi mana karka kama mu da munanan halayenmu damanar mu Allah kai mata albarka abin da ya baci Allah ka gyara mana abin da ya fi karfin mu Allah ka iya mana Allah ka kawo mana karshen kowace irin fitina Allah ka sada mu da abokan alkhairi ya ubangiji Allah ka amfanar da mu abinda ka ilmantar da mu ka ilmantar da mu abinda zai mana amfani ka ba mu kyakkyawa a nan gidan duniya kyakkyawa a gobe kiyama rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab allahumma qasim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله